والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah shine Ubangijin na farko kuma shine Ubangijin waɗanda suka biyo baya ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin duka wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai nusar da shi tafarki madaidaici a duniya da kuma a lahira baya da haka ya ku ‘yan uwa ku kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a ɓoye ya ku ‘yan uwa Allah tabaraka wa ta'ala yana umartar mu da biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da addini na gaskiya wanda yake a fili a fayyace da wannan shari'a wacce take mai sauki ya ku ƴan uwa an riga an isar muku kawai abin da yake kanku shine ku bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kada ku kirkiro Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ku wanda suka yi imani kada ku sha gaban Allah tabaraka wa ta'ala kada ku sha gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai ji ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala masani ne duk wanda ya kirkiro wani abu cikin wannan addini Allah tabaraka wa ta'ala ya ji abin da ya kirkiro kuma ya ga abin da ya kirkiro kuma ya san abin da ya kirkiro ya ku bayin Allah wannan ladabtarwa ce wato ladabtarwa ce mai girma daga Allah tabaraka wa ta'ala ga ainihin wato bayinsa subhanahu wa ta'ala kuma wannan ladabtarwa wato wannan umarni Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya bayyana cikin wannan aya yana nan har tashin alkiyama Abdullah dan Abbas yake cewa abinda ayar take nufi shine kada ku faɗi sabanin abinda alkur'ani ya zo da shi kada ku faɗi saɓanin abin da ya zo cikin sunnar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah wato hanyoyi ne guda biyu waɗannan hanyoyi guda biyu suna nan har tashin al'iyama idan bawa wato hanyoyi ne guda biyu basu da na uku har izuwa tashin al'iyama ko dai ya zamto bawa ya bibici abin da aka umarce shi na alƙur'ani sunnar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma na biyu ɗin na biyun kuma shine wato bawa ya ƙirƙiro ko wani ya ƙirƙiro masa kuma ya hau kan wannan ƙirƙiren da sunan kuma addini to wannan ko shakka babu shine abin da ake ce masa wato ainihin bata Allah tabaraka wa ta'ala yake ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan har ba su amsawa kiranka ba idan ba su amsawa da'awar da kake musu zuwa ga addinin musulunci ba Allah tabaraka wa ta'ala ce da annabi sallallahu alaihi wasallam fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum to lalle ka sani cewa abinda suke bi din nan fa sunansa wato son zuciya ba akan daidai suke ba duka wanda ya bar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk karfin tunaninsa kuma duk nutsuwarsa duk hankalinsa kamar yadda yake gani to lalle ya sani cewa yana kan son zuciya ne ba akan gaskiya yake ba Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wane ne ya fi bata fiye da wanda ya bibishi wato ainihin son zuciyarsa ba tare da wata shiriya daga Allah tabaraka wa ta'ala ba lalle Allah tabaraka wa ta'ala bayya shirye da mutane waɗanda suke azzalimai ma'ana idan mutum yana sabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana kirkire yana daukowa bidiyoyi yana aiwatarwa sai ka samu Allah tabaraka wa ta'ala bayya fahimtar da shi bayya nusar da shi zuwa ga wato tafarki madaidaici dama yana daga cikin wato ainihin sabuba na sake bacewar bawa shine mutum ya dauki son zuciya ta wata bid'a ko wani kirkire ya sanya a cikin zuciyarsa ko a wajen ayyukansa ko a wajen faɗinsa na yau da kullum lalle idan mutum ya kama wannan to ko shakka babu ya kama hanyar bacewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku ku ba abin da aka saukar zuwa gare ku daga ubangijinku kada ku bibici abin da yake ba Allahu tabaraka wato wanda yake ba Allahu tabaraka wata'ala ba a matsayin bajibincin al'amari Allahu tabaraka wata'ala yace kaɗan ne daga cikin su wanda suke tunani akan haka kaɗan ne wanda suke mayar da al'amura din zuwa ga Allahu tabaraka wata'ala sai ka ga mutum yana ikirarin cewa ya fahimci addini ko ma ya karatun addini ko ma ya rika cewa ai shi ahli sunna ne amma idan guri yayi guri jarabawa ta same shi sai ka samu kuma ya kauce daga sunnar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan abu ne da ya kamata a koma zuwa ga ainihin gargajiya ko shakka babu wannan ya gwada cewa mutum bai tsaya da kafafunsa akan addinin Allahu tabaraka wa ta'ala ba kenan Allahu tabaraka wa ta'ala wata aya ke cewa muka sa'an nan muka sanya ka a bisa shari'a wato ta ainihin Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce ka bi shari'ar Allahu tabaraka wa ta'ala kada ka bi son zuciyar waɗanda ba su da ilimi Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa su waɗanda suka kirkiro wata bid'a suka nemi ka hau kai ka bi ra'ayinsu su ɗin fa ba za su iya wadatar da kai komai ba a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala lalle su azzalimai wato sashin su majibinta wato sashi ne Allah tabaraka wata'ala yace shine majibincin al'amuran masu koransa a wata ayar Allah tabaraka wata'ala yake cewa ya kai annabi Dawud alaihi salam lalle mun sanya ka a matsayin khalifa wato manzo akan ƙasa Allah tabaraka wata'ala yace kai hukunci tsakankanin mutane da gaskiya wato da wahayin da aka maka na ainihin wato wahayi daga Allah tabaraka wata'ala kada ka bi son zuciya Allah tabaraka wa ta'ala ce idan ka bi son zuciya wato son zuciyar sai ya batar da kai daga ainihin hanyar Allah tabaraka wa ta'ala lalle waɗanda suke bata daga ainihin hanyar Allah tabaraka wa ta'ala suke bin son zuciyarsu suna ganin cewa me laifin haka ai haka ba laifi bane yanzu yin kaza ma laifi ne yin kaza ma laifi ne ai addinin musulunci duk abin da ka gani kai ya cancanta matukar dai annabi sallallahu alaihi wasallama ba haka ya ce ba to wannan cancantar ba cancanta ba ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an hana ni na karanta alqur'ani a cikin sujjada an hana ni na karanta alqur'ani a cikin ruku'i wanda ainihin ko duk wani musulmi ya tabbatar da cewa karanta alqur'ani mai girma yana daga cikin manya-manyan ibadoji na Allah tabaraka wa ta'ala amma tare da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa a cikin sujjada an hana ni a cikin ruku'u ma an hana ni kaga kenan wani ba zai zo ya ce to yanzu karatun qur'ani ma laifi bane yanzu me yi laifin dan anya a cikin ruku'i me yi laifin dan dan wato dan anya a cikin sujada lalle ko shakka babu dukkan abu ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi a wani guri to kai in ka canza masa guri mutakar wannan abin yana da muhalli to sunan abin da kai kai bid'a kuma kai abin zargi ne a gurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa lalle waɗanda suka kauce daga tafarkinsa suka kauce daga hanyar Allah tabaraka wa ta'ala suna da azaba matsananciyar azaba sakamakon abin da suka kyale a gidan duniya na sunnar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato gobe alkiyama suna da ainihin azaba wata aya Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa lalle wannan wato shine tafarki na wanda yake miƙaƙƙe madaidaici Allah tabaraka wa ta'ala yace ka bi shi ku bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ku bi addinin Allahu tabaraka wa ta'ala sai Allahu tabaraka wa ta'ala ce kada ku bi sauran hanyoyi din idan kuka bi sauran hanyoyi su waɗannan hanyoyi din za su raba ku daga ainihin hanya ta inji Allahu tabaraka wa ta'ala sai Allahu tabaraka wa ta'ala ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun hakan fa shine abin da ake muku umarni da shi domin ku samu takawa domin ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah babu wata soyayya ga Allahu tabaraka wa ta'ala babu wata soyayya ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai dai da ainihin bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala din ko kuma bin umarnin manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama tare kuma da nisantar wato hannun su gabaki daya shi addinin musulunci ya ko yan uwa ba kawai wato ainihin ra'ayi bane mutum ya ga cewa kaza ya kamata kaza bai kamata ba Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa cikin wata aya yake cewa kace da su idan kun kasance kuna san Allah tabaraka wa ta'ala to ku mun biyayya sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya so ku kuma sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya gafarta muku zunubanku Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce lalle Allah mai gafara ne kuma Allahu tabaraka wa ta'ala mai tausayin bayi ne lalle an faɗa tintini tini cewa alamar san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine wato bin sunnarsa sallallahu alaihi wasallam ba mutum zai zo ya rika ikirari da baki cewa ni ina son manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama aini ahli sunna bane aini kaza ne ni kaza ne amma kuma bayya bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama lalle ko shakka babu san annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai kawai abu ne wanda ake yin sa da fatar baki ba ana yi ne da ainihin wato aiki ya ku mu'mina ya ku bayin Allah wajibi ne akan kowane musulmai duk wanda yake yi wa kansa da kansa nasiha lalle ya lazumta wa kansa bin shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala ya lazumta wa kansa bin shiyar Allah tabaraka wa ta'ala da kuma shiyar manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lalle yana daga cikin abin da yake wajibin wajibai akan ainihin bawa musulmi shine ya kiyayi wato ainihin son zuciya bawa musulmi ya kiyayi wato ainihin bidiyoyi kirkirarin al'amura waɗanda Allahu tabaraka wa ta'ala bai saukar da dalili ko hujja a kansu ba ya ku ‘yan uwa ya ku muminai lalle duk wanda ainihin girman shari'ar musulunci ta zamto tana da rauni a cikin zuciyarsa ya zamto shari'ar Allah bata da ƙarfi a cikin zuciyarsa lalle irin waɗannan za ka samu cewa idan Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni sai su ga wannan umarnin ya yi girma ya musu tsanani idan manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni sai su ga wannan umarnin ya musu girma ya musu tsanani za ka ga bai damu ba sai ya zamto yana kawar da kai daga faɗin Allah tabaraka wa ta'ala yana kawar da kai daga faɗin manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana kawar da kai daga ainihin barin gaskiya da kuma barin shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala ya ku yan uwa lalle addinin musulunci ya zo a cike an riga an isar muku ku abin da yake kanku shine kawai ku bibita ba abin da yake kanku shine ku kirkiro ba a'a an riga an kammala muku komai ku iya abin da za ku yi shine ainihin ku ku bibici sunnonin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an rawaito daga nana Aisha kamar yadda yazo a cikin sahih Muslim daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa duk wanda ya kirkiri wani abu fi amrina hada a cikin wannan addinin namu Allah tabaraka wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake kuma bayya cikin addinin to fa huwa rad lalle an mayar masa ba a karbi wannan ba ba kuma ana nufin idan mutum ya kirkiro bid'a yayi kawai ana mayar masa bane babu laifi a kansa ba a'a matakar dai mutum ya shigo da wani abu ya ce wannan abun addini ne na farko ba a karba ba baya da haka kuma zai samu zunubi a gurin Allah tabaraka wa ta'ala matakar bai tuba ya bar wannan kalar bid'ar ba an rawato daga ainihin khalifan annabi sallallahu alaihi wasallama umar dan khattab Allah ƙara masa da ke cewa ku kiyayi wato masu ra'ayi ku kiyayi ma'abota ra'ayi waɗanda suke cewa wato wanda zaka ji suna faɗar addini da ra'ayinsu cewa menene laifin yin kaza yanzu in an yi kaza ma menene aibu komai dai a ce ba kyau komai dai a ce ba kyau to menene wato aibin yin kaza sai nan umar ke cewa ku kiyayi ma'abota ra'ayi din nan domin su waɗannan fa wato 'yan adawar sunar annan muhammad ne sallallahu alaihi wasallama su irin waɗannan suna ainihin faɗi ne da ainihin ra'ayoyinsu sai suka zamto sun ɓace kuma sun ɓatar da waɗansu ya ku bayin allah lalle wajibi abin da yake kan kowane musulmi shine ya tsaya da kafafunsa akan karantarwar manzo muhammad sallallahu alaihi wasallama ko da mahaifinka ne ko da malaminka ne ko da wanka ne ko da kawunka ne ko da wane ne idan ya faɗa maka ra'ayinsa matuƙar ne ya bayyana gare ka cewa wannan ra'ayinsa ne ba daga Allah ba ne ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne to lalle ko shakka babu babi babu wato ba za ka yi biyayya gare shi ba matuƙar ga abin da ya zo a cikin shari'a shi kuma a gurin sa yana ganin cewa mu haka muka saba ko kuma idan kai kaza ai ka fita daga tsarin gidanmu ko ka fita daga tsarinmu mu iyaye da kakannu ai kaza aka sani duk garin nan waye bai san gidanmu ba kowa ya san mu ma ai mutane masu addini kuma kakanninmu akan haka suka tafi to lalle ko shakka babu idan ka masa biyayya to ko shakka babu kai biyayya a bisa ainihin bata kuma kai biyayya kana mai jawa fishin Allah tabaraka wa ta'ala a kanka dama yana daga cikin wato salo na ainihin ahlul kitab yahudu tuntuni tuni dama wajen rusar da mutane akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan aka samu mutum ya fahimci gaskiya kamar a yanzu ka fahimci kaza bid'a ne ka fahimci kaza babu kyau ka fahimci kaza shi yafi cancantar ayi to lokacin da kai kokarin canzawa ko wani aiki ne daga cikin ayyukan da ake a cikin sallah ko wata ibada daga cikin ibadojin yau da kullun dai idan kai kokarin canzawa sai ka ji wani yana ce maka to yanzu wanda kai a baya duk ta rushe kenan wanda iyayenka suka yi su ma ai ba irin wannan suka yi ba su ma duk ta rushe kenan to wannan salo ne daga cikin salon wato kawar da mutane daga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallama cewa a daina kallon baitul maqdis a koma kallon wato kallon kallon ka'aba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sai yaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama to yanzu kuma zaka ji jahilan cikin su suna cewa me ya kawar da ku daga kan wattar alƙiblar kuka canza yanzu ta da kenan duk aikin manza kenan kuka yi ta daɗin nan duk wacce sallah bata karɓu ba kenan to salo ne daga cikin salon wato yan bid'a daga cikin salon masu batar da mutane ya ku bayin Allah ku yi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da wannan addini a cike ya zo da shari'a cikakkiya mai sauƙi a fili a bayyane babu abin da ya rage face annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ta bid'a kuma mafi girman bayan shirka ita ce mafi girman abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsana gaba daya aka tambayi Ali bin Abi Talib bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama bayan manzon Allah ya mutu sai aka tambayi Ali dan Abi Talib sai ake cewa da shi hal khassakum hal khassakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shay'in shin ku dinnan ya ali radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kebe ku ne ya ware ku ya karantar da ku wani abu a cikin wannan addini wanda bai karantar da waɗansu ba tunda ku ahlul bait ne sai sunna ali yake cewa a a ba abin da ya ware mu da shi wani abu ne dai gashi nan a nannaɗe a cikin wato ramin takwabi na sai na ali sai sauki takwabi ya zaro wata yar takarda wato ko ainihin wata fata a jiki an rubuta la'anta kala uku daga ciki wato kala hudu daga ciki yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa Allah ya tsine wa duk wanda ya yanka domin wani Allah duk wanda ya yanka wata dabba domin ba wato ba dan Allah ba dan wani gunki ko dan wani aljani ya mutum zai gane cewa yayi wannan yanka domin wani Allah shine kaji an baka wasu mawasafat daban a baka wasu features a ce sai mai kaza sai bakakirin sai wake-wake sai bingi-bingi sai mai kaza sai kaza sai kaza to wannan ka tabbatar cewa bayan ka ne domin Allah ba annabi sallallahu alaihi sallama a cikin wannan takarda da sai na Ali ya fito da ita a cikin takwabinsa a rubuce manzo Allah yake cewa Allah ya tsine duk wanda ya yanka domin wani Allah sai sake cewa wato abu na gaba sai yake cewa Allah ya tsine wa duk wanda ya canza manaral ardi duk wanda ya canza ainihin iyakar ƙasa an yi iyaka a gona ko a gida ko a rumfar kasuwa ka canza domin ka ƙara wa naka Allahu tabaraka wa ta'ala ya la'ance ka ya tsine maka Allahu tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga ciki yake cewa Allahu tabaraka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tsine wa duk wanda ya wa dan bid'a mafaka yana ta yada wa mutane bid'a kai kuma kana gefe kana ta kakkare shi ai malami ne ai da ba amma san suwa nan ba sai su ai su su ne suka za kaza duk kasan nawa ya kai suwa ne ko duk garin nawa ya kai suwa ne alhali kuma akan bid'a suke dora mutane to annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda yake biyo wani dan bid'a mafaka lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya tsine masa ya ku bayin Allah ku riƙi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shari'a a fili a bayyane a cike take ba sai kun kirkiro komai ba ya ku bayin Allah ya ku bayin Allah an rawaito daga Imam Shafi'i Allahu tabaraka wa ta'ala ya masa rahama wato an rawaito wani asar mai girma dangane da Imam Shafi'i wanda wannan asar din yake nuna wato matsayinsa na imam wanda yake tabbatar da cewa lalle Imam Shafi'i Imam Shafi'i din Imam Shafi'i din ne wanda yake nuna yanda imamu shafi yake girmama maganar manzo muhammad sallallahu alaihi wasallama wani mutum ne ya zo gurin imamu shafi sai yake cewa da shi yake cewa da imamu shafi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci akan wani al'amari ga yanda ya yi ga yanda ya yi amma ya imam kai kuma menene ra'ayinka akan wannan sai imamu shafi yake cewa subhanallah tarani fi kanisa farki ya tabbata ga Allah yanzu kai a cikin coci ka gani da za ka ce da ni yaya wai me ra'ayina alhali ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imam shafi ya ce da shi shin ka gana a cikin coci ne shin ka ga wato ainihin ɗauri ne a tsakiyar wato a tsakiya ta irin bel da ainihin kiristoci ko mada suke ɗaurawa a tsakiyar tufafinsu ya ce ka gana a ɗaure da irin wannan ne ai baka ga irin wannan a jikina ba ai su ne ya kamata su ja da faɗin manzo sallallahu alaihi wasallama amma ba mumini ba ba ainihin wato musulmi ba ya ku bayin Allah ku duba yanda imamu shafi'i ya girmama wato ainihin maganar annabi sallallahu alaihi wasallama daga zarar an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza to su waɗannan magabata na kware ba su da abin cewa kawai abin da suke yi shine ainihin imani da kuma ainihin wato miƙa wuya ya zo cikin asar da yawa daga cikin magabata ɗaya daga cikin salaf yake cewa babu wani aiki da bawa zai aikata ko yaya yake ko ƙaramin aiki ko babban aiki face alƙiyama sai an shimfaɗa masa wato takaddu guda biyu gobe alƙiyama sai an shimfaɗa masa takaddu guda biyu su wannan takaddu na yin tambaya ne za a tambaye shi cewa lima dan me kai haka za kuma a tambaye shi tambaya ta biyu dan wato dan me ka aikata za kuma a tambaye shi tambaya ta biyu wa kaifa fa'alta yaya ka aikata kaza dan me ka aikata wa ya ce ka aikata kaza Allah ne ya ce ka aikata a'a manzon Allah ne ya ce ka aikata ko kuma wani ne ya ce ka aikata tambaya ta biyu kuma yaya ka aikata din haka Allah ya ce a aikata haka manzon Allah ya ce a aikata ko kuma kai ka bi ra'ayin kanka ne ko ra'ayin wane a wannan sala'a wato wannan magabaci na kware yake cewa kowa sai an masa wannan tambaya gobe alkiyama tambaya ta farko kuwa ya ku bayin Allah wato tambaya ce akan ainihin wato ikhlasi ga ainihin Allah tabaraka wa ta'ala wato danwa ka aikata wannan aiki din musulmi yana yin aikin sa ne gabaki daya na ibada domin Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda yayi ibada ba domin Allah tabaraka wa ta'ala ba to sunan wannan abin da yayi wato yayi shirka ga Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da yake Allah ta'ala ake bautatawa na ainihin wato sallah ne ko hajji ne ko ma menene ko kuma addu'a in ka roƙi wani Allah to lalle ka bautata wannan in ka nemi taimakon wani Allah to ka bautata wannan din idan wani Allah ma ya ce maka kaza halal ne alhali Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta maka to sunan wannan ka bautata masa ya ku bayin Allah ku kiyayi Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko mun zo Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan addini cikakke magabata na kwarai sun bibici sunar annabi sallallahu alaihi wasallama suka wanye da wannan rayuwa duniya a rayuwar duniya lami lafiya kuma duk wanda ya bibici sunar annabi sallallahu alaihi wasallama lalle Allahu tabaraka wa ta'ala zai rayar da shi rayuwa wacce take kyakkyawa a wannan rayuwa ta duniya hakanan duk wanda kuwa ya bibici bidiyo'i ya bibici son zuciya ya makale wa bid'a da son zuciya zaka ga koda yana da tarin abin duniya kuwa to sai ka samu yana cikin wani kunci da ɓacin rai da wani matsi da matsala ta ainihin rayuwar duniya lalle dukkanin alkhairi yana cikin bin sunar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ke kuma dukkanin sharri yana cikin wato saba wa sunar manzo sallallahu alaihi wasallama ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu gabaki daya a bisa wato bin sunar annabi sallallahu alaihi wasallama ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa mana ibadojinmu ya ku bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ku da wani abu sai ya fara da kansa yake cewa lalle wato Allah da mala'ikunsa suna yin salati bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kun da suka yi imani ku tsira da wato ku nemi tsira da aminci gare shi sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma aminna fi awdanina Allahumma aminna fi awdanina Allahumma aminna fi awdanina ya Allah muna roƙanka wannan gari ka ƙara masa albarka Allah ka ƙara mana zaman lafiya a wannan ƙasa tamu duk inda ake tashin hankali cikin garuruwa garuruwan musulmai irin su sudan irin su yemen da ainihin wato suriya da sauran garuruwan musulmai allahu tabaraka wa ta'ala ka kawo kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya ya ubangiji ka ɗaukaka addinin musulunci ka ɗaukaka musulmai marasa lafiya allahu tabaraka wa ta'ala ka ba su lafiya marasa lafiya allahu tabaraka wa ta'ala ka ba su lafiya masu lafiya kuma allahu tabaraka wa ta'ala ka ƙara musu lafiya da kuma biyayya gare ka ya allah muna roƙonka ka ji kan iyayenmu ka sanya kaburburan su ya zamto dausayi daga cikin dausakan aljanna wanda su suke raye a cikinsu kuma Allahu tabaraka wa ta'ala ka sa su kikkiawan ƙarshe ya Allah ta'ala ka sa mu kikkiawan ƙarshe umu ila salatikum yarhamukumullah